الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة أنا وتشابك وتن أكو shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne dace da 28 ga watan ɗaya shekara ta dubu ta dubu ta dubu biyu da goma sha uku a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratul ma'ida idan ba ku manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne akan tafsirin aya ta biyar daidai fadin Allah madaukin sarki al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladina utul kitaba hillu lakum wa ta'amukum hillu lahum nan ta uku ko kuma ma zo nan ba to na zo ka kenan yasaluna kama za uhilla lahum nan za mu tashi ko yawa aya ta hudu daidai kenan to malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه نعم
واتقوا الله إن الله سريع الحساب Allah madaukin sarki yake cewa yas'alunaka madha uhilla lahum suna tambayan ka ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallama menene aka halatta musu madha uhilla lahum malamai suka ce wannan aya ta sauka ne kan Adi ibn Hatim da Zaid ibn al-Muhalhal dukan su at-ta'iyai ne Zaid ibn al-Muhalhal at-ta'i Adi ibn Hatim at-ta'i shi na ake ce da shi zaidul khair wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya canja masa ya sa masa suna zaidul khair a maimakon zaidul khair suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu mutane ne inna qaumun nasidu bil kilabi mutane ne mu masu farauta da karnuka muna tura karnukan mu su ne mana farauta to menene yake halatta a gare mu za mu iya ci mu yi amfani da wannan abin da muka tura karnukan mu suka kamo mana ko kuwa a wata riwayar malamai suke cewa um, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya yi umarni ya ce duk inda aka ga kare a kashe shi amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi qatlil kilab annabi ya yi umarni ya ce a kashe karnuka sai suka ce ya manzan Allah to cikin karnukan duka za mu kashe su fa maza maza ya hillu lana min hadhihi al-ummati allati umirat bi qatliha menene ya halatta gare mu a cikin wannan al'umma ta karnuka da aka ce mu kashe shine Allah ya saukar da wannan ayar yasalunaka maza uhilla lahum suna tambayan ka me aka halatta musu me aka halatta musu ko dai na dabbobi na ni'ima ko kuma me aka halatta musu na karnuka to shine daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halatta a ɗauki kare da za a yi amfani da shi don kiwon dabbobi wannan ba laifi a iya ajiyar kare don kiwon dabbobi ko kuma a iya ajiyar kare don wato wato gadin gona wannan duk ya halatta wannan shine sababi daga cikin sababban da malamai suke faɗa dangane da dalilin saukan wannan aya din kamar yadda imam al-bagawi ya kawo cikin tafsirinsa da imam abu hatim abu imam al-hakim shi ma ya rawaito daga abi rafi um, da abi hatim shi ma abu huraira ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wani takhadha kalban illa kai kalba mashiyatin aw saydin aw zar'a intaqasa min ajrihi kulla yawmin qirat hadisin imam al-bukhari da muslim duk mutumin da ya rike kare duk wanda ya ajiye kare a gidansa wannan sako ne ya ishe wa waɗanda suke tara karnuka a gidajensu annabi ya ce duk wanda ya ajiye kare a gidansa to ana wabtan ladansa maimakon kiraɗi guda kasan kiraɗi kiraɗi kamar dutsen uhud nan a kwance gaba daya girmansa ya kai dutsen uhud to ina ma kake da ladan hadda za a kullum za a ɗauki wannan to shine illar ajiyar kare to amma banda karen da ake kiwon dabbobi da shi karen da yake bin shanu karen fulani karen da yake bin dabbobi yake bin awaki ko kuma karen farauta karen da ake zuwa a farauta da shi shi aikinsa farauta ne ko kuma karen da ake ajiye shi a gona yana yi mai yana gadin gona waɗannan su ne karnuka guda uku da aka halatta wa mutum ya aji da haka duk wanda yake da kare in dai ba kiwon dabbobi yake da shi ba ba kuma gona ya kai shi yake masa gadin gonarsa ba saboda barayi ba kuma ainihin wato a a farauta yake da shi ba to kullum sai an wabci ladansa misalin kira guda kaji daya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi cewa innal mala'ikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala sura duk gidan da yake akwai kare duk gidan da yake an lika hoto masu rataye hotuna da makala hotuna a gida mala'ikun rama ba sa shiga wannan gidan a tattau da haka in gidanku akwai kare ka tabbatar mala'ikar rama baya shiga in gidan yayanka akwai kare ka tabbatar mala'ikar rama baya shiga da haka mu musulmi mu muna da ka'ida komi da kaga mutum yana yi to akwai abin da an ce yayi sai yayi ba a ce yayi ba kar yayi amma dan wane yayi wane yayi ni ma bari na yi to akwai matsala a yau malam akwai mutanen da za ga mutum ɗaya malam ya sayo kare naira miliyan uku hudu biyar kare ɗaya ba kare ɗaya miliyoyi ake sai da shi a kawo shi gida a yi masa ɗaki da katifarsa mai tsada kwanon cin abincin sama na daban ne ina gaya mu wani ma in zai tafiya sai ya jefa shi a kujerar baya ana jansa da shi da karansa wai irin wai abin da turawa suke yi wai mutanen mu wai shi suke kwaɗayi shi ma su za su yi kai kuma a ina baki kirin da kai kai Allah ya sauke da haka mutane ya kamata su ji tsoron Allah wal uhilla lakum at-tayyibat Allah ya ce da manzo Allah ga ya musu mun halatta muku tsarkakan abubuwa waɗanda aka yanka su da sunan Allah azzaba'ihu ala ismillahi ta'ala yankan da aka yanka da sunan Allah shine at-tayyibat wa ma 'allamtum min al-jawarihi mukallibina da karnukan da kuka ajiye kuka yi training ɗinsu malamin kare kenan karen da aka yi training ɗinsa don a koya masa farauta karen da aka yi training ɗinsa don a koya masa kiwon dabbobi karen da aka yi training ɗinsa don a koya masa wato kiwon gona ko tsare gona shine wa ma'allamtu min aljawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah kuna koya musu fasaha da hikima a yi kaza kar a yi kaza cikin abin da Allah ya sanar da ku kaga ai shi karen ba dan uwansa kare ne yake training ɗinsa ba dan adam ne yake training ɗinsa da haka dai wannan kamar yadda malamai masu faɗin sababin saukar aya suka faɗa karnuka ne annabi ya ce a kakkashe shi ne suka tambaya to babu wani exceptional kare ba wanda aka ware banda shi to shine Allah ya ware waɗannan malamai sun ce aljawarihi mukallibina tu'allimuna hunna mimma allamakumullah su ne wannan karnuka da kuka koya musu farauta kuma kuka karantar da su ilimi cikin ilimin da Allah ya sanar da ku ashe akan ajiye kare a koya masa ilimi a nan abin da nake so mai da hankali idan har kare duba kare kayan banza fa kare kare Allah ya yi maganarsa malamin kare kare da aka koya masa ilimi Allah ya yi maganarsa ya ce an yi izini a yi amfani da shi to ina ga dan adam kare fa mai ilimi da mara ilimi ba daban ne malamin kare in ya kamo abin farauta shi ake koda abin farautan ya mutu amma karen da jahilin kare ne in ya je ya kamo ba a ci mushe ne to yaya dan adam zai zauna ba da ilimi yaya za ka mai da kai kanka jahili to kun ga wannan ba daidai ba ne ba fa kulu mimma amsakna alaikum Allah ya ce ku ci daga abin da suka kama muku su karnukan kenan ko ku kama da karnuka da abin da kai training ɗinsu ko shirwa ma duk shi ma aljawariki ne ko wasu dabbobi da ake yin farauta da su in ba kare kaɗai ba ma in akwai dabbobi da ake farauta da su to su ma ya halatta ku ce mimma amsakna alaikum abin da suka kama muku wazkuru smallahi alai amma ku ambaci sunan Allah yayin da zaka saki kare ka su kwane shi ka ce tafi bi wata barewa ko je bi wata gada ko je kamo maka wani zomo to yayin da zaka sake shi ka ce bismillah sai danna sai ta to idan ya je bismillah nan bismillah yanka kenan ko ya kama ya buge to ta yanku ana kawowa kawai ka gyara kayan ka kasa a tukunya ka gyare shi ka cinye shi ya halatta fa kulu mimma amsakna alaikum ku ci daga abin da suka kama muku wattaqullah ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah kada ku ƙetare dokokin ubangiji tabaraka wa ta'ala duk abin da Allah ya ajiye muku na doka to ku yi kokari ku tabbatar da wannan doka din inna Allah sari'ul hisab lalle Allah madaukin sarki mai ainihin wato gaggawan hisabi ne ba wanda ya kai Allah gaggawan hisabi an ce Allah yana yawan mutum hisabi kamar kyaftawa da bismillah kamar kyaftawa da ido ka rufe ido ka bude har an gama ma hisabi to ya san kayansa shi ya halicce ka ya san duk abin da kai in kafin ka zo an riga an san me ka aikata to wannan yana nuna mana ashe sharadi ne in za a yanka wani abu sai an ambaci sunan Allah kuma sharadi ne idan za a aika kare farauta sai an ambaci sunan Allah wannan wajibi ne dole ne hadisi ya inganta daga qatada daga Anas yace dhahara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini akranaini manzon Allah yayi layya da raguna masu karo mana karo nan ce rago karo mai manya manyan kafo kenan sannan masu ratsin fari da baki masu ratsin launi zabahahuma biyadihi annabi ya yanka wannan raguna da hannunsa wasamma ya ambaci sunan Allah ya ce bismillahi wa kabbara kuma ya ce Allahu akbar in za ka fara yanka bismillah jini yana fitowa Allahu akbar ku duba da Allah ka ji aqida bismillah zan yanka da sunan Allah da ya bani dama in yanka wannan dabba jini yana zuwa abin tausayi Allahu akbar Allah shine mai girma shi ya bada dama a yanka wannan dabba mai rai ka duba bujimi yana tsaye yana kasaita da kyar yake tafiya saboda nuna saboda dahuwa saboda koshi amma kai dinnan mutum dan tsito ba kai ka kawo ba Allah ya baka dama ka kwantar da bujimin nan yana kuka ku shaƙe shi yana kuka ku ɗaure masa kafa yana kuka a ɗauko wuka yana kyafta ido yana gani yanzu yanka shi za ku yi ka sa wuka ka yanke shi tilas kuma wai wannan yankan da kai ma lada za ka samu kuma bayan lada ka je ka ci nama ka more amma kai ka ki ka bi Allah bayan wannan ni'imar da ubangiji ya maka amma ka ki ka bi Allah raƙumi ne aka zo aka kama shi za a yanka malam aka kai dan uwansa ana yankawa kurin da ya ga an yanka dan uwansa ya fashe da kuka raƙumi yana ta ihu gama yana ta ihu da aka zo za a yanka shi danna da kudu masu kama raƙuman nan suka kamo shi raƙuman nan aka ce kuka yana kaga dan adam yana kuka haka ya ta sharka kuka saboda ya ga wuka irin kuskuren nan da aka yi an zo yanka aka yanka shi a gaban dan uwansa shine annabi ya ce sallallahu alaihi sallama idan za ku yanka dabba kada ku yanka dabba a gabar yar uwarta in za ka yanka rago guda biyu to ka ɓoye ɗaya ka yanka ɗayan bai gani ba bayan ka wanke an janne wancan sai a ɗauko ɗaya a yanka amma a jera guda uku hudu biyar an yanka ɗaya ɗaya yana gani an zo an yanka ɗaya ɗaya yana gani subhanallah bayan akwai ragon da da aka yanka dan uwansa kafin a zo kansa sai hadiransa sai ya faɗi ya mutu yau ya yi zuciya saboda an yanka masa dan uwansa kafin a zo ya muku hasara wallahi ma lai hadiransa ya mutu kwanan nan kwana kwanan nan tunda jin bai wuce satin da ya wuce ba na yi tafi ana dawowa haka da daddare na ga wani wani bujimi wallahi wani trailer ya zo ya buge wani bujimi ya fasa bijimin nan ya jike shi malam a titi gaba ɗaya jini abin mamaki cikin dare fa wallahi malam sai ga wani bijimin dan uwansa ya zo daidai inda aka taka shi din gawarsa shi kuma yana zaune yana kwance a gurin a cikin jinin yana jiran dan uwansa ya tashi wannan ni ganin ido na na gani na ce kai annabi yayi gaskiya annabi yayi gaskiya annabi yayi gaskiya nawa nawa ne zaka zo ka yanka tinkiya a gaban yan uwarta tana ta kuka tana ta kuka amma dan adam ya bi dokar Allah akan wannan bai zai bi ba sai ga mutum ya jera kaji kaji kaji ya jera kaji guda ashirin ya yanka wannan ko wanke wukar ba ai ya yanka wannan yanka wannan yanka wannan akwai wani bawan Allah da ya mun bayani ya ce yana harka irin ta kajin nan na gidan gona zan faɗa saboda akwai masu yin harkar a nan gurin masu da kaji ya ce yana kaiwa wasu masu toya kaji a garin nan kaji ya ce amma abin mamaki wata rana da ya je ya ga yadda ake yanka kajin na abin ba a cewa komai ya ce aka ramka Allah ni gani ido na gani idan aka ɗauki wuka aka yanka kaza ana yanka ta tana fagafagar ga tukunya nan tana tafasa da ruwan zafi tana fagafaga waɗannan fa kafin ta gama ran ta gama tafiya kurin jini ma ba a ma wankewa ana ana yankawa sai a jefa ciki sai a jefa cikin ruwan zafi ruwan zafin nan yana tafarfasa da an yanka tana kara sai dai ka rinka jin kajin nan da ransu ba a cikin ruwan zafi suna fafau fafau fafau fafau dole haka za su dawo sannan a zo a fige su to wannan ba musulunci bane wannan ba musulunci bane kuma kuna saba wa annabi kuma wallahi duk mahaucin da yake yin wannan wallahi Allah zai kwashi albarka cikin sana'ar da yake kuma ko dabba ne ya kamata ka tausaya mata malam da haka ya kamata ku kiyaye dokokin ubangiji akan wannan manzon Allah ya sanya kafarsa akan ainihin fale-falen wuyan ragon ya take shi da ya take yanke da hannunsa ya ce bismillahi wallahu akbar wannan ita ce addu'ar da ake idan za a yanka dabba bismillahi allahu akbar bismillahi allahu akbar kada ku yanka dabba ba ku ambaci Allah ba tabaraka wa ta'ala tayyib kamar yadda muka faɗa malamai sun ce Allah ya madaukin sarki ya halatta mana ne kamar yadda aya ɗin ta zo mu yi amfani da irin waɗannan karnuka to amma karnukan fa ba kowane kare ba dole karen da aka halatta ma sai ya zama malamin kare shi yasa ce mukallibina tu'allimunahu kunna bima allamakumullah ku tara karnukan waɗanda za su yi muku wannan amfani da aka faɗa kuma a ilmantar da su hadisi ya zo daga adi bin hatimin riwayar imam bukhari da muslim manzo Allah yana cewa idan arsalta kalbakal muallama yayin da ka aika karanka malami wanda ka karantar da shi musammaita kuma ka yi bismillah yayin da ka kora karanka zai maka farauta fa amsaka wa qatala fakul sai je kamo abin da ya kama kuma sai ya kashe abin to ya halatta ka ce wa in akala fala ta'kul to amma ku rike wata ka'ida kula shi malamin kare ana koya masa farauta ya je ya kama kare ai ya kama abin farauta wani lokacin ijawo maka shi da sauran ransa kai zaka ƙara sayan kashi idan aka zo ma da shi da rai zaka yanka shi wani lokacin kuma sai ta doke-doke da karen tun da ya samu training ya yage shi ya me ya kashe shi wannan kisan da karen ya masa training din da kai masa ka koya masa ilimi shine a matsayin yanka Allah ya halatta maka kaci ko da karen ya kashe shi a matsayin mushe aka kawo maka shi karen ya jawo ma ko kuma ka shiga daji kaga abin da karen kai kama ma amma mushe ne to kaga ya halatta kaci tun da karen naka malamin kare ne to amma fa duk karen da ya kama dabba ya kashe ta da ya kashe ta kuma kafin ka zo sai ya fara gyara ta ya ci to annabi ya ce fala ta akul kakkaci fa inna ma amsaka li nafsihi ya kama wa kansa ne ba kai ya kama wa eh ah to da kai ya kama wa kaga zai kawo maka ai manzo Allah ce fala ta akul fa innaka la tadri ayyuhu ayyuha qatal ko kuma idan ka tura karnuka da yawa malam alarama ya tura nasu karan ni karena da karen alarama malamai ne kai malam usman naka ba malaman kare ba ba ka koya masa ba malama ya tura sai karnuka suka cakuda suka je suka samu gada suka buge ta to sai na zo ni na zo ina neman nama malam ma ya zo ina neman nama to yanzu wannan gada da muka same ta a mace za mu ci ko ba za mu ci ba ba za ka ci ba ka san me yasa da a ce malamin karena da malamin karensa su ne muke da garanti suka buge wannan da gada suka kashe to ya halatta mu ce amma tunda akwai karen malam usman jahilin kare ne to kaga kenan da shi aka yi to baka sani ba naka ne ya kashe ko jahilin kare ya kashe to shine manzo Allah ya ce fala ta ko ko ba ka bane to manzo Allah ya ce wa idza ramaita as-saida fa wajadtahu ba'da yawmin aw yawmayn laysa bihi illa atharu samika fakul to akwai kuma kibiya da zaka harba ka harba ka harbi abin farauta da kibiyarka ka shiga daji kai ta nema kai ka tabbatar kibiyarka ta samu wannan abin farauta barewa ce gada ne a a jakin daji ne a a menene waye da sauransu kai ta nema kai ta nema kai ta nema ka kwana a daji kana neman dabban nan ba ganta ba sai washe gari kawai ka tafi wani guri sai ka ga ashe da ka harbe ta da kibiyan nan ta yi ta gudu da kibiyan nan sai da jini ya tsiyaye mata sai ta je ta fada a gindin wata bishiya bayan kwana ɗaya ko bayan kwana biyu to manzo Allah ce to a lokacin idan ka zo sai ka duba ka gani wannan yanzu harkar farauta ne ba ake koyawa sai ka duba ka gani shin wannan gada da ta fadi ta mutu kibiyar ka ne kawai a jikinta idan kibiyar ka ce ko mashin ka ne kadai a jikinta annabi ya ce fakul ko ba ka bane idan kuma ba naka bane to kaga wannan baka da garanti ga wanda ya harba shi kenan ko kuma babu alamar kibiyar ka watakila faduwa ta ta mutu kawai kun fahimci wannan yawwa to kaga nan ba za ka ci ba na biyu kuma to ka harbi abin harbi abun farauta kana harbanta ashe tana kusa da ruwa neman tsira kurin sai ta danna cikin ruwa da kibiyarka a jikinta yaya aka yi aka kana nema sai kaga ruwa ya yi ambaliya da ita ya jeho ta bakin kogi ga kibiyarka a jiki ga kuma ruwa ta fada ta sha annabi ya ce ba za ka ci ba saboda me baka sani ba ruwa ne ya kashe ta ko kibiyarka ne ya kashe ta sallallahu ta'ala alaihi wasallam haka annabi ya koya mutane farauta hadisin imamu bukhari da muslim shi yasa annabi ya muku farauta ba kayan banza bane ba da muna da wani dan daji daji nan kusa kusa ya kamata mu rinka fita ko Allah kuwa wala duk wanda ya ga yana da dama yana da iko kun ko da yake yanzu fa malam farauta ma masu hali ne ma suke fitanta mai kyau dai mai mai register mai mai matsayi akwai wani dan wadi ga manya manyan masu hali masu kudi suna sai irin motoci jip jip din nan lankurusa lankurusa din nan suna fita duk kamar karshen wata ko bayan sati biyu irin irin weekend din nan sai mutum ya fito da tracksuit ɗinsa ƙananan kaya da 'yan bindigogin su na harbin dabbobi shikenan sai samu motocin sai a shiga daji kai akwai wanda suke sati a cikin daji kuma wallahi yace suna samo nama sosai ni zuwa ya tallata mun yace bismillah za mu nan zuwa nace to mu dai muna nan muna ta fama da bulugul marami da wanda saka yanzu a ce an zo karatu malam bai zo ba ina ke a ya kana kala ya ta farauta wani zai ce to yanzu kai malam wannan daman dan farauta ne ya ce wani ya daina zuwa karatun kenan saboda gani yake farautar nan kayan banza ne farauta kuma abin alheri ne yan wana da ba dan tana da muhimmanci ba Allah ya yi bayanin ta cikin alkurani wallahi hadisai da yawa kitabu saidi fa cikin bukhari akwai muslim akwai abu dawud da tirmizi na sa'i duk littafin hadisan nan akwai babin farauta babi na farauta da haka in ku ya ku samari matasa kuna da wani daji a garin ku ko a jihar ku ko a wata jiha kun ga za ku rinka fita don shakatawa kamar misalin an yi hutun makaranta an dan bada dama shikenan sai ku fita ku je ku shiga daji ku zauna me ne ai ba wani abu bane ba kwanan daji in Allah sa ka dan kimta ba ba wani matsala Allah ku je ku yi farautar ku kun ga kun samu lada kun yi kuma sunna sannan za ku ci nama za ku samu abinci kuma naman naman daji naman daji ya fi naman gida lafiya ko a wajen likita ka tambaya saboda naman daji fresh ciyawa yake ci tafi sabilillah babu kimowi babu wani chemical bujimi yanzu kuwa da allurai yake karisawa da allurai da kwayoyi ai ta mai allura yana kumbura ba wai dusar da yake ci ba ita kanta dusar an zuba mata chemical dawar preservatives abubuwan da ake zuba musu don kasu lalace in wake ne ma an watsa masa magani chemicals nan suna da tasiri bujimi ya ci ya kumbura kai ma ka ci ka kumbura naman daji yana da lafiya yana da kyau test ɗinsa ma ɗanɗano ma ya fi to in dai an samu dama yan uwana a yi farauta eh muna goyon baya kamar yadda Allah ya ce ai to wannan kenan taban matsalar abin farauta ka kora shi ya je ya ciyo a idan ka kora ya kamo abin wato kare in ka kora shi ya kamo abin farauta ya ci ko ya fara ci malamai akwai sabani wannan ra'ayi ne ɗaya na gaya muku cikin ra'ayuka wasu sun ce ba za a ci ba wasu kuma sun ce in dai malami ne to gaskiya za a ci waɗanda suka ce ba za a ci ɗin ba su abdullahi na abbas ne da su imamu ata da tawusu imamu sha'abi da su sauri da ibn al-mubarak da sauransu kuma wannan shine zance mafi inganci a ra'ayin imam ash-shafi wa in akala fala ta'kul fa inna ma amsaka ala nafsihi kamar yadda annabi ya faɗa amma wasu malamai sun yi rahusa sun ce a iya ci kamar yadda aka ruwaito daga abdullahi dan umar shi a wurinsa in dai ka tura karanka malami ha ya je ya kamo ya dan fara tabawa to ba laifi ya ce ya dan bukata ne ya dan taba da haka sai kai ma ka ci da salman al-farisi da sa'ad ibn abi waqqas shine ra'ayin imam malik kamar yadda aka ruwaito hadisi daga abi salabat al-kushani mazala ce za santa kalbaka wa zakarta wa zakarta smallahi ta'ala fa kul wa in akala min ka ci koda ya ci to wancan riwayar ta abu bukhari ne da muslim wannan kuma ta abu dawud ne kisa da yawa malamai suka fi ingantar da cewa ba za a ci din ba wanda ba malami ba kuma to da mun ba magana a kansa yawa jahilin kare kan ba wani abin da zai je kawo maka ka abin da sauransu abi salabat al-khushani ya ruwaito yana cewa ya annabi Allah ya annabin ya annabin Allah inna bi ardi qaumin ahli kitabin afana aqulu fi aniyatihim ya annabi mu muna rayuwa ne a kasar mutanen da suke yan kirista ne zamu iya ci a cikin kwanukan su kuma muna rayuwa ne a ƙasa wacce take akwai farauta zan iya yin farauta da kibiyata ko da kwari da bakana da kare na kuma amma fa karin allazi laysa bi muallami karen da ba malami ba kuma amma ina da wani karen wanda yake malami ya rasulullah zan iya hada biyu da malamin kare da jahilin karen su je su yi manzo Allah yake cewa amma ma zakarta min an yace ahlul kitab amma ya kai abi sa'alabatul khushani abinda ka ambata na kwanuka na mutanen ahlul kitabi fa in wajadtum ghayraha fala takulu minha fiha in dai ka samu wani kwano da ba na yan kirista ba kwano na cin abinci ba na arne ba to ka ɗauki kwanon da ba na arne ba ka ci abinci da shi shi ya faɗi ne amma in baka samu wani ba sai nasu to sai ka ɗauki nasu ɗin sai ka wanke wa in lam tajidu faksiluha wa kulu fiha in baku samu wani ba ba ku da ba ku da solution dole sai dai a yi mai a ci nasu a ci da nasu amma da sharaɗin sai an wanke to abinda kuma ka je ka farauce shi ka ambaci sunan Allah a kai duk abinda ka tura ka farauce shi ka ambaci sunan Allah to fa kul abinda ka farauce shi da karanka malami kuma ka ambaci sunan Allah ka ci karanka malami ka farauci wani abun farauta da shi ka ambaci sunan Allah ya kamo maka ka ci amma wa ma sitta bi kalbika ghairal muallam fa adrakta zakatahu fa kul sai annabi ce karan da ka tura shi ba malamin kare ba ya je ikawo maka dabba sai ka ci sa'a ka samu dama ka yanka shi ba karen ne ya kashe shi ba to za ka iya ci shi amma in karen ne ikaso shi to tun da ba malamin kare ba ne to ba ka ci ba a nan kaga mun samu wani haske za ka iya yin farauta da karen da yake ba malami ba amma sharaɗi in ya kamo maka abin da ya kama da rai ka samu dama kayanka to za ka ci idan ko wannan jahilin kare ya je ya kamo dabba ya yi jahilci ya kace ta bai kawo maka ita da ranta ba to ba za ka ci ba wannan ita ce ka'idar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya faɗa kamar yadda wannan hadisi ya zo cikin sahih bukhari wazkuru smallahi alai ko ambaci sunan Allah jama'a duk wanda zai yanka abu ya ambaci sunan Allah ko kurciya zaka yanka ce bismillah ko me zaka yanka ka ce bismillah duk abin da aka aka ambaci sunan Allah a kai ya halatta a ci ko bai halatta ba ya halatta ba sabani ko sai wani ya zo ya kama alade ya ce bismillah ya yanka shi ma ya halatta ya za ku bani wannan amsar sai ku ce min ya halatta in dabbar Allah ya halatta a ci eh in ba haka baka da wannan fatawar ba ya wani je dauko kare ya bismillah ya yanke shi ba kenan ya halatta a ci an bace sunan Allah amma in dabbar ya halatta a ci kada ne tana cikin dabbobin da Allah ya halatta a ci wanda Allah bai halatta ba bismillah ba ko qur'ani aka sauke akan ta aka yanka ba za ta ciwo ba to a ran kai hakuri kun san halaran mun ba ko san dogon jawabi akan ayoyi hakuri to dan jamusi na'am amin na'am اليوم أحل لكم الطيبات نعم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم هكا
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين نعم اليوم أهل لكم الطيبات الله يتشي يوم من هل تامك دكا تركا كذا دان أبو wanda aka ambaci sunan Allah a kai yayin da za a yanka mun halatta muku wa ta'amul ladina utul kitaba hillu lakum sannan abincin waɗanda aka ba wa littafi halal ne gare ku abincin yahudu da nasara kenan yankan yahudu da nasara in sun yanka to wannan ya halatta ku ci wa ta'amukum hillul lahum kuma abincin kuma halal ne gare su su ci abincin kuma halal ne su su ci daman shi arne ba ruwansa da wani wani bai halatta ya ci abincin ka kai musulmi wal musanatu min al mu'minati wal musanatu min alladhina utul kitaba min qablikum da katangantattun mata cikin mu'minai in an ce mace musana ita ce wato ya wacce take killatacciya mana nikahul hara'ir kenan al afa'if min al nisa'i mu'minat jama'a an halatta muku ko auri ƴaƴa mata matasa killatattu katangantattu ba mazinata ba in an ce musana to wacce take ba mazinaciya ba kaga qur'ani yana baka shawara kenan in za ka yi aure ka aureci mata mata mumina katangantacciya wal musanatu min alladhina utul kitab kaga wannan yace min al mu'minat an halatta muku ku aure mata kebantattu katangantattu wanda suka tsare kansu cikin mu'minai sannan wal musanatu min alladhina utul kitaba min qablikum kuma an halatta muku ku auri mata katangantattu kebantattu cikin waɗanda aka ba littafi wato matan yahudu da nasara kenan in dai ba ta zina ba ta ainihin wato wannan fasikanci to ya halatta ku auri matansu ba laifi من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن idan kun basu ujurahunna ay muhurahunna sadakin su muhsinina ghaira musafihina ba wato su zamanto matan katangantattu ne shine muhsini Allah ya dada maimaita mana muhsini mace muhsana keɓantacciya kamammiya mace mai tsari ghaira musafihina ba mazinata ba ay ghaira mu'alinina bizina ba waɗanda suke bayyana zina ba wala muttakhidi akhdan ba kuma waɗanda suke yin zina a ɓoye ba shine muttakhidi akhdan yani alladhina yusirruna bizina wanda suna yin zinan a ɓoye a fili za su nuna keɓantattu ne katangantattu ne amma kuma suna yin zina Allah kiyaye mu wala muttakhidi akhdan Allah ya ce wa man yakfur bil imani duk wanda ya kafirce wa imani da ubangiji faqad habita amaluhu haƙiƙa aikinsa ya lalace wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma a lahira yana cikin hasararru waɗanda suka yi hasara wa ma lahum fil akhirati min khalaq wato a lahira ba su da rabo wa man yakfur bil imani ji Abdullahi dan Abbas da Imam Mujahid suka ce ai wa man yakfur billahi alladhi yajibu al imanu bihi duk wanda ya kafirce wa Allah da ya zama wajibi a imani shi wasu suka ce wa man yakfur bil imani wa man yakfur bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ya kafirce wa abinda aka saukar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me wannan abun wa huwa alquran shine alqurani mai girma wasu suka ce wa man yakfur bil imani wa man yastahill al harama wanda ya halatta haram wa yuharrimu al halal ya haramta halal faqad habita amaluhu to aikinsa ya lalace masu haramta mutane halal ko masu haram halatta mutane haram wannan aya tana dauke da hukunce-hukunce kamar haka na farko ta halatta mana wato at-tayyibat at-tayyibat abubuwan da aka ambaci sunan Allah aka yanka waɗanda suke halal ne a ci sannan ta halatta mana mu ci yankan zaba'ihul yahudi wan nasara yankan ba yahudi da yake kan yahudanci din na haƙiƙa ba wanda ya lalata yahudancin ba don yanzu wasu yahudawan na ga su ba yahudawan gaskiyan ba kuma su ba abadan ba da ba nasare na hakika wanda yake kiristancin na hakika da kuma waɗanda suka shiga addinin su suka saje da su an halatta muku ku ciyan kansu kamar yadda alkur'ani ya yi bayani wasu malamai suka ce waɗanda suka shiga addinin kiristanci da yahudanci kafin a turo annabi muhammadu kula da wannan magana sallallahu alaihi wasallam suwaye aka halatta wanda suka shiga addininsu daga baya ci sai in sun shiga addinin kafin turo annabi amma wanda suka shiga addinin bayan zuwan annabi to bai halatta a cikin kansu ba me hikimar cewa kafin a turo annabi kafin a turo annabi kaga musulunci bai zo ko ba ka bane to sun shiga sun yi kiristanci sun yi nasaranci sun yi sun yahudanci ko ba ka bane to wannan suna da wancan hukuncin yahudawa da nasara amma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo ha ya kawo musulunci yayi bayani ya ce a bar yahudanci a bar nasaranci a zo a musulunci to wannan bai halatta a ciyan kan waɗannan mutanen ba wannan ra'ayi ne cikin ra'ayoyin wasu malamai Allah ya musu rahama kenan walau zaba yahudiyun aw nasraniyun ala ismi ghairi Allah kan nasrani yadhbahu bi ismi al-masih kam okay yake cewa da a ce za a samu banasari yana yin yanka ana samun banasari ya yanka ya kira sunan almasihu ba yahudi in ya zo yanka sai ya kira sunan a a a annabi musa sayyidina umar yake cewa haramun ne haramun ne a ci ko da ku suna kan nasarancin da kiristancin na hakika in dai ba Allah suka ambata ba sunan annabi suka ambata to ai Allah ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi kar ku ci abin da ba ambaci sunan Allah ba sayyidina umar yace haramun ne ba a ci wannan shine ra'ayin Rabi'a da da da da wasu malamai wasu kuma suka ce a'a tunda dai Allah ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum ya halatta a ci ya halatta a ci Allah ne ya halatta wannan shine ra'ayin su Imam Sha'bi da Imam Atha da su Imam Zuhri da su Imam Makhul an tambayi Imam Sha'bi da Imam Makhul dangane da da Banasari ko ba Kirista ko dan Kirista ko ba Yahudi ya ambaci sunan annabi ko ya ambaci sunan wani Allah za a ci ko ba za a ci ba suka ce ya halatta a ci wannan ra'ayin su me dalilin ko ya Allah ya ce a ci abin da yahudu da nasara suka yi ka fa inna Allah qad ahalla zaba'ihum wa huwa ya'lamu ma yaqulun imamu sha'abi da imam makur suka ce yau ai Allah ya san me suke faɗa in sun zo yanka ba sunansa suke kira ba kuma yace mana wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'am din nan har a ciki har da nama a ciki Allah ya san me suke faɗa yace mana halal ne wuce da haka ya halatta إمام الحسن البصري رحمه الله تعالى كتوى إذا ذبح اليهودي أو النصراني فذكر غير اسم الله وأنت تسمع فلا تأكله wannan maganar ita ce mai inganci tafi ƙarfi tafi kyau hassan basri ya ce idan dai dan kirista ya zo yanka dabba ya kira sunan yesu almasihu kana ji ba yahudu ya zo yankawa ya kira sunan annabi musa kana ji to haramun ne karkace ya ce to amma fa idan gaba anka ko fa in gaba anka idan ya yanka ne baka nan baka sani ba ya ambata ko bai ambata ba fa kul fa qad ahallallahu lak ka ci ya halatta ka ci ka ci ya halatta ka ci dan Allah ya halatta ba kaɗan daga cikin dalilai da suke nuna halaccin cin abin da yahudawa suka yanka ko naman su ko kiristoci in za ku iya tunawa akwai wata kisa ta wata mace ba yahudiya da ta kawo manzon Allah kyautar nama wasu malamai sun ce sunanta zainab nama ta daho ta kawo annabi kuma ba yahudiya ce ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi ya ci da shi da bishir ibn al-bara suka ci wannan nama bishir ibn al-bara ibn ma'ruf kenan suka ci wannan nama wannan nama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashe ta sa guba a ciki a wata riwaya aka ce naman ne yake bayani lokacin annabi yana cin nama nama yake bayani ce ya rasulullah ka bacci na karkace ina da guba sai ya ji to shi yana da menene tura suke ce wani immunity ko me abin da zai baka wani kariya da wani tsaro national immunity ko daga ubangiji sai wuf sai aji shi kuma wannan kafin a hana shi ci ya yi nisa wannan naman guban nan shine ya yi wa manzan Allah tasiri har lokacin da ya zo zai rasu rashin lafiyar manzan Allah na ƙarshe yake cewa ban gushe ba ina jin zafi da ɗanɗanon gubar da wannan bayahudiyar ta ciyar da ni da Allah ya sanar da manzan Allah sallallahu alaihi sallama kaji kaji ya masa wahayi ya sanar da shi sai aka yi ce maza kirata aka kirata sai aka ce mata zo ki ci wannan nama sai ci ce ba za ta ci ba ce ba ke kika dafa ba ta ce ita ta dafa ki ci ta ce ba za ta ci ba saboda ce akwai guba ciki annabi ya ce me yasa kika ta ce ba na son ka ne mu yahudawa ba ma son ka ka ji malam waɗannan yahudawan da suke son su kashe annabi za mu karanta wata kisa yanzu a nan a gaban ku gane illar ba yahudi ga musulunci da annabi ma gaba daya amma yau gashi nan an zo an rungume su ne ake so su ake so in kana da alaka da su kai ne babba kuma harka in ba tasu bane ba ta yi ba mahallu shahid ka duba duk wannan gaba da kiyayya da suke amma Allah ya halatta wa annabi ya ci abincinsu yanzu da bai halatta annabi ya ci yankansu ba da zai ci wannan nama to kaga tun da ya ce ya nuna ne halal ne kenan a ci to wannan yana cikin dalilai da malamai suke ainihin wato kafawa wato cewa ya halatta a ci yankan waɗannan mutane to wannan mata dai kashe ta aka yi saboda wannan guba da ta sa kuma shine sanadin kashe wannan bawan Allah albara wannan bishir ibn albara ibn ma'ruf kamar yadda wasu malamai suka faɗa Allah musu rahama wannan yana nuna mana kiyayya waɗannan mutane gare mu amma kuma baya hana a yi adalci dangane da abin da shari'a ta ce aka yi amma na gaya muku abin da malamai suka ce ba yahudan gaske da ba nasaran gaske waɗanda suke yin nasarancin daidai tun na asalin da kiristancin na asalin da yahudancin na asalin wa ta'amukum hillul lakum kuma din ya halatta su ci abincin ku me ake nufi da wannan in an halatta musu ci abincin mu kenan ma iya ba su ko ko ba haka bane yawwa a iya ba su wasu malamai suka ce to ai za a iya cewa yaya aka halatta musu ya aka shar'anta musu aka halatta musu ci abincinmu alhalin su kafirai ne kuma su ba ahalu shari'i bane ba ba waɗanda suke kan shari'ar mu bane ba yaya aka yi haka a'a abinda aka ce imam zajjaj ya ce fassarar ayar abinda ake nufi halalun lakum an tut'imuhum kudin ana muku bayani ne inda za ku so ku ba su to halal ne ku ciyar da su idan wani ya dauki abinci ya bawa arne ba laifi yayi ba eh akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar ya kwadaitar wala yakul ta'amaka illa taqi kada wanda ya ci abincinka sai mai takawa wannan babin kwadaitarwa da zabarwa cewa wanda zai ci abincin ka ya zama mai takawa amma akwai wanda zaka dauki abincin ka bashi kana son ya zama mai takawan ne ba takawar ce shi ba amma so kake ya zama mai ya zama mai takawa kamar misalin wani arni a kaso ku kana so ya musulunta sai ka rinka sai masa abinci yana ci ya ga kyakkyawan ɗabi'a ka ta musulunci wani arnan a makarantar ku ya kasa biyan school fees dan ka jawo hankalinsa ya karɓi musulunci sai ka ce bari biya maka school fees ko kun hau mota za ku je wani guri da shi arne ne kai musulmi ne amma dan ka nuna mai kyakkyawar ɗabi'a dan kana kwaɗayin idawa addinin ka sai ka biya mashi ba wai tsabar ƙaunarsa saboda shi arne ba ba yawa ba shi haka muke nemi ba to ya halatta ku yi musu wannan ku ciyar da su ku ba su sannan kuma an halatta muku mata kirkatangantattu kaga anan wannan yana nuna mana kamar yadda manzo Allah ce idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju in yazo muku wanda ku yadda da addinin sa da halin sa ku auren masa yau idan za a auren wa mutum daya ana duba addini yan uwana addini addini da dabi'a amma yau yawa yawa mutane abin da suke duba suna duba riga da naira yawa me kake da shi kawai riga da naira me kake da shi shi suke dubawa idan baka da riga baka da naira baka da kudi baka da gida baka da waye ba za a baka ba in dai talauci ne ko la ila illallah ne a goshinka a rubuce ka je ka ta tafiya ba za su baka ba ina fatan kuna fahimta da haka lalle lalle ilallah ya kamata mutane su ji tsoron Allah su rinka duba ma'ayi na shari'a abinda shari'a ta shimfiɗa musu dangane da auren da 'ya'yansu ko kuma neman wanda zai auri yarsu ko kuma ita matar in za ta auri wani ta san waye za ta aura mai addini za ki aura kai kuma kai ma in za ka aura ka nemi mai addini ba wai mai haske ba wani da ya ga yarinya kyakkyawa mai haske shikenan maciji ma yana da kyawai ko ba haka bane ka je ga maciji ka ga fatar jikinsa sumul sumul ba fenti aka masa ba ga laushi ga sanyi jikin maciji amma me ke cikinsa guba da haka akwai wata yarinyar zaganta fara ce ko tumatir ya kaci wajen fara da ja amma wallahi me ke cikinta bala'i ce wani fa cewa yi wallahi a karam kalla ina shawo kwanar gidana zan ji gabana yana sarawa dak dak dak saboda zai je gurin ma'aikaciya za ta aikace shi wannan me amfani irin wannan aure jiya jiya mun gama karatu da asubahi wani bawan Allah ya zo yake gaya babban mutum ne ya ce malam akwai abin da ya faru ya kamata a ci gaba da yawa mata wa'azi ce me ya faru ya ce ni din nan ina tare da wani muna tafiya a mota ya wani ya bugo masa waya yake masa jaji yana alaji to Allah ya tsare gaba Allah kiyaye Allah kiyaye Allah kiyaye ce me ya faru ne sai ce ai mutum ne attajire mai hali mai iko amma har ma ya fara gajiyawa ma saboda tsufa amma akwai kuɗi wani abu ya shiga tsakaninsa da matarsa malam ta ɗauki bulala ta rinka ba shi kashi ta rinka ba shi kashi tun yana tsaye sai da ta kifar da shi ta daka shi iya duka kuma 'ya'yansa mata suna gani suka kasa zuwa su kwace shi ana daka shi kai malam Allah raba mu da wannan abu ta daka shi iya duka su kuma suka kasa zuwa saboda suna da bala'in tsoronta amma wannan mutumin ana ba da labari idan ya ajiye naira miliyan ɗaya haka sai ya ajiye miliyan ɗaya a ajiye ta kurum ita za a rinka ɗauka ana kashewa a gida tare za su cinye wannan miliyan ɗayan da matar sai abin da ta ga dama ta ɗauka kai ba fa ce ma ne dubu biyar ba miliyan ɗaya haka zai zube ta ya ajiye ta ita ne za a rinka zara ana ɗauka ana wayana kaga da iya gata iya rufin asiri ta shiga a dashi ta yi harkar ta komai ba ta rasa ci ba ba ta rasa sha ba amma wani abu ya shiga tsakaninsu ta ba shi kashi ta daka shi iya duka to shine wani yake ba shawara ai wanda alaji wanda a hakura da ita ce a duba a gani ce shi ma dai abin nan kamar dai ba zai dawo da ita din ba kamar zai dawo da ita wasu kuma ana na ana cewa alaji ai lamarin mata ne sai dai hakuri wallahi in ka biye su ma dama kaza kaza yanzu ma irin wannan mata mai amfanin su yanzu duk matar da ka zo za ka aure ta kaga tana duba aljihunka ko me kake da shi har ka kudi ne kurin a gabanta ina baka shawara ka tattara takalman ka kara gaba wallahi duk wanda ya auri mace saboda me yake da shi ta aure shi to za ka ɗan koda saboda su sharrin su wasu mata ba san babu ba yawwa in ka sabar mata kullun labas labas labas tabas tabas tabas kullun shayi da madara mai kauri ba ta san sada ba ka san sada? ba ka san sada ba ko shayi sada daga lipton kawai a dan watsa mai dan sukari shi ma sama-sama ba ta san wannan ba kullum sai an kada madara an sukarin fita wata ba za ta yi ma shayi ba wai dan me za ki to ba milo a gidan ga madara ga lipton ga kuma ba za ta kada shayi ba saboda ba milo me yasa baka kawo milo ba shi sa yanzu da za a kawo matanmu a kawo mu a jera mu a layi mu nan da kuke ganin a ajiye mu a gefe a zuba matanmu a gefe wallahi matanmu sun yi biyu mu luba luba wannan gaskiyar magana ne mala wallahi ba gori nake ba saboda yadda muke wahala akan matan ka ciyar ka bayar ka sayo kaza a yanka a ci in an zo an an zo an raba namu ma sai ta ci yanka uku kai kana fama da kwaya daya ko ba ka wani ba hankali kwance amma duk da haka wai wani abu ya tashi wai aje a zazzage ka ce wai kaza kaza kaza to Allah ya mana mai kyau to in za ku aura ku auri kitangantattu masu mutunci ƴaƴan arziki yawa ba ba ba ba ba ba ba wannan ba waɗanda suke auren ku don saboda abun aljihun ku ba kuma na sha faɗa ana maimaitawa rayuwa tana da buƙatar kai training wa gidanka wadata ana neman ta Allah rufa asiri kullum kullum ana cin mai kyau kullum kullum yaran ka san mara kyau dan Allah wata rana ka sa ka je ka kasuwar kurmi kurmi da rimi rimin na ana sai da kuka mai kyau ka auno ta wallaki ka kawo ka ce yau kuka za a kada a gidan nan a kada muku kuka nan koriya shar tuwo inda farin tuwo suke ci ka je ka kauye ka sayo dawa a je a barza maka dawa nan a zo a nike ta a zo a yi tuwon dawa nan a yi tuwon miyar kuka da tuwon dawa eh ai ba san sirrin tuwon dawa ba ne mai cin tuwon dawa fa in ya zo ya tsaya a nan kofar wallahi ba kowa zai ture shi ba amma wallahi amma wallahi wanda yake cin wani shinkafa wani taliya duk duk wannan foloko ne kawai iska ce wani shinkafa wani taliya wani wani semo bita wani waye waye in ya tsaya nan kana zuwa buge shi zaka ka wuce amma mai ɗiban dawa dawa kaura in ya tsaya nan gurin wallahi dai ka bashi wuri ba shi yasa masu doki suke ba wa doki dawa ba saboda me ya karfi kai ma kana son yayanka sai karfi ka rinka ba su dawa wannan wani sirri ne yake ba ku shi kyauta ba tare da kuɗi ba dan garin kwakin nan kaje da wanau akwai shaguna na buhun garin kwaki buhu buhu shago guda za ga garin kwaki ne akwai fari akwai dan kwari akwai dan dan dan akwai dan lagos akwai dan wane ne garin rogo mai kyau ka je ka siyo rabin buhu haka ka ajiye shi abin nan duk ran da suka bata ma rai a gida ka ce to wallahi yau garin kwaki za a ci to ka ai baka saba Allah ba to eh ai gwanda su je mu din ka san dama an ce ai wata zan nan dama wa yau ne da su to yaushe malam zaka je kai wannan kuskure kullun kana abin nan ba ni ba fa cewa ne haramun ba amma rayuwa ya kamata koya mutu hankali idan da kana daukan albashi ne ana turo ma dubu ɗari biyu dubu ɗari uku duwa ranar da ka zo ka yi ritaya komai baya zai ka yi ritaya ba ka yi sana'a ba ba ka da sana'a ba ka da hanyar samun kuɗi dole source of income ɗinka ya karu kuma ya'yanka suna karuwa ya'yanka suna karuwa kuɗinka kuma yana yin ƙasa da haka dole a dawo a nemo wannan masarar ko dawar to in daman ka yi training ɗinsu sun saba ba ka da matsala amma wai yaro a zo a bude mai garin kwaki wai yaron zamani wai wai wai mama me wannan bai ma san garin kwaki ba to Allah mana mai kyau idan ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihina in kun ba su ladan su wannan yana nuna ba a yin aure sai da me sai da sadaki kada a yi aure sai an ba da sadaki sannan kuma kada ku auri mazinata akwai waɗanda za su zo in dai mace wato a a a in dai mace tana da haske in dai mai kyau ne to ko mazinaciya ne ɗibanta za su yi to yanzu kan ko ba ka yi aiki wal a ga'irar mawala mutakhiri akhdan ba ai akwai leda ai kun san leda ko ba ku santa ba ko akwai leda eh leda shine shine kanjamau eh in ma ba ka yi dan Allah ba ka killace matar da zaka aura ka nemi wace ce ba to ka je ka ɗebo kanka masifa yaushe za ka je ka auri yarinyar da ta kwanta da wancan ta kwanta da wannan ta kwanta da wannan ka je ka ɗebo bala'i wa kanka wallahi a wani asibiti a nan wani wani likita yake ga mu yake cewa malam ya kamata ku rinka yi wa mutanen ku wa'azi yace bini bini wani bawan Allah yana zaune da matansa guda uku kurin ya ga yarinya ta kayatar da shi menene menene irin yayan zamanin nan ta kayatar da shi ya rikide sai ya kara aure ya cike ya rufe kofa ba aure ne haram ba halal ne amma a wannan zamanin ba a yin aure haka kawai wallahi sai kai bincike alhaji a bincika yarinya nan a tabbatar an ce fa ana tana ana zuwa ana mata dan dauke dauke a dan dauke ta yau mai bisfa ya goya ta gobe mai dan tasi ya dauke ta wani mai dan wagon ya dauke ta wani mai golf ya zo ya dauke ta ana fa yawo da ita sai ya ce hasada ake masa ana neman a raba shi ne da yarinya Allah ya bashi yarinya a wannan sauransu ashe yarinya nan she is positively menene affected a kame take a cike da cike da ciwon kanjamau ta je wani ya yada mata ciwo mara kyau wanda ba a warkewa sai dai wani taimakon Allah bawan Allah ya je malam ya je yawa aure ba ya cika ta hudu ba yana zuwa yana saduwa da ita ranar farko shikenan ya zama affected ya zama positive shi ba ta irin musifa wani irin cuta kana saduwa da mai wannan abun kakamu abun mamaki fa abun mamaki wallahi abun mamaki musiba kenan to ya aka yi an gama zama amarya za a raba wa sauran mata Allah sarki mata Allah sarki sauran mata guda uku suna zaman zaman su da rufin asirin su ya je kwana a wannan ta kamu wannan ma ya dai kwananta ta kamu wannan ma sirri lutu ya samu su gaba daya wannan a wurin gayyata ta aka yi wani wurin da ake wannan test test din cewa mu je mu gani don saboda wa'azi mu ga yaran mu samari wanda ake kawo suna da kamuwa da wannan da yan matan mu suka ce wallahi malam kafin a kawo maka yarinya in ya mura ko wata kafira a kawo maka ta yana test na HIV sai an kawo maka yaran mu Hausawa yan Kano sai an kawo maka hamsin sannan a kawo maka wata yarinya in yamura ga wani abu abin nan yace ba mamaki ma dan an kama in yamura ma ba abin mamaki bane ba amma sai a kawo ma yaran mu hamsin yace da yawa zaka ga suna zuwa suna karban magani kaga yarinya ta ca ba kwalliya ya ado da yar jakarta a nan a rataye kwakwakwal kwakwakwal kwakwakwal amma kuma tana da wani abu saboda ta je wani ya kwanta da ita ta kasa hakura neman sha'awa da neman ta more wani ya je ya sa mata wannan bawan Allah malam ya aka ya aka ciwo ya kama shi bai dade bai zo aka gwada shi aka ce ya yi alaji akwai matsala ya aka yi aka shi kenan a shi mugun ciwo yanzu yanzu ake tafiya lahira ka shirya ko baka shirya ba ya tafi sai aka ce to shawara ya kamata a kira matansa a gwada su aka fara gwada amarya ita ce ta karshe aka ga tab ai a kame take aka ce to a kira a kira ta uku a kira ta aka zo aka gwada ta ita ma haka kira ta ta biyu ita ma haka kira ta wannan ita ma haka ya mutu ya bar yarinyar tana budurwa bata ma bata ma gama sanin dadin auren ba ya tafi ya bata kuma amma tana da wannan ciwon yanzu ya za ta yi sauran kuma su ma kanana ne ma ba manya bane ma mata ga su suna ganiyar suna jin suna zaman aure ya mutu ya tafi ya bar su kuma amma da wannan ciwon a cikin su wa zai aure su to wannan shine sai a zo idan za a yi ba a bincike ba kurin ka zo za ka aure bazawara shikenan sai a tattara a tukuikuya a je a kai maka ita ba mamaki mijinta da ya rabu da ita yana da wannan ciwon kana auren ta zancen ka ya kare shi sa ni ina gaya muku ni in mutum ya zo zai yi aure ya ce sai ya yi gwaji ni ban ga laifinsa ba musamman saboda yanayin nan da ake ciki ba tuhuma ba ne ba haka ita ma yarinya ta zo za ta auri wani ta ce gaskiya a yi gwaji to a je a yi gwaji ku zo da certificate ɗinku wannan lafiya wannan ma lafiya wani ya zo yana fara da Allah mai da mutane sai ka ce arna sai ka ce kirista sai ame a nan nan sabon gari malam idan za a daura aure fasto baya daura aure tsakanin arniya da arne bari in gaya muku in ba ku sani ba fasto bai daura aure tsakanin arniya da arne sai ta zo da takarda daga asibiti amintaccen asibiti cewa she is negative akan HIV shi ma mijin ya zo da shi he is negative in ya kawo ya gani shine zai rattafa hannu ya san ba ka ba sa daura aure fasto amma mu yanzu yaushe ma za a tambaye ka lafiya ta koma lafiya ta ba wani ma ba dama ma ba wani ma dama kamar miyar ma yake nema ma ina ruwansa to kiwon lafiya ba laifi bane amma me yasa ake faɗa wannan magana dan ku kiyaye ayanku kada mutum ya zo ya gama wahalar tarbiyya ya zo ya bar yarsa kurin wani ya je kwanta da ita ya lalata ta shekara da shekaru kana tarbiyyar yarka wani ya zo ya dauke ta je kwanta da ita ya je sa mata bala'i ya lalata maka family ya lalata mata zuriya ya lalata mata rayuwa to amma shawarar da malamai suke barawa da likitoci shine akwai kamammun nan suna nan akwai masu wannan ciwon duk wanda zai aure sai ya je asibiti inda ake awon nan duk akwai sunan su da lambobin wayan su in za ka yi aure sai su je su ɗauko ka su gwada ka su ga ƙarfin naka ciwon da ƙarfin nata za ku iya haɗuwa kuna shan magani eh sai a je a haɗa ku to za a ba ku ƙwayoyin da kuma za ku haifi 'ya'yan da su kuma ba kamammu ba ne amma Allah Allah mutum ya san yana da wannan ciwo ya je yana auren 'ya'yan mutane wallahi akwai wanda suna da wannan ciwo amma wallahi sai mutum ya shiga unguwa ya nemi yarinya budurwa matashiya kuma ya san yana da wannan ciwo a jikinsa shi fa ya san shi saura ne jira kurin yake yi ajali ya karasa ya kammala amma saboda yana da kuɗi sai ya je ya auro yarinya budurwa ya lalata mata rayuwa saboda bai da malamin da zai masa faɗa akan haka wallahi haramun ne bai halatta ba dan sharadin aure yana cikin sharadi dole a samu lafiya tsakanin ma'aurata in babu lafiya ba abin da za a yi to ubangiji Allah ya mana afuwa Allah ya fi mana Allah ba mu lafiya Allah kuma ya raba mu dukkan fitina da tashin hankali wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh me tambaya ka sauri na'am na'am wai ya ce da zai na kallon ɗaya daga cikin kafafen watsa labarai sai ya ga an ɗaura aure tsakanin namiji da namiji kuma a cikin coci kuma fasto ne ya ɗaura to shi ne ce wai shin a cikin bible akwai inda aka ce namiji aure namiji ne? wala ban sani ba tunda ni ka san ba malamin bible ba ne ai daman ni tun da kamun ba daidai ba sai na maka ba daidai ba yawwa kai kai a manufarka kai bari dai kyale ka dan mutumi na ni walla ban sani ba ni dai na san haramun ne auren jinsi guda daya kuma yawa yawan addinan ma ga baki daya sun yi itifaki akan haka da yawa yawa cikin fastocin da kiristocin su da kansu in ban manta ba na taba karantawa na ma ji kuma ana faɗa suna faɗa da magana ta amerika ma suna faɗa akan auren jinsi ɗaya amma ban sani ba tunda bible din akwai old testament da new testament akwai inda aka halatta wani namiji a wani namiji ban sani ba yawa amma zan iya bincika maka insha Allah insha Allah me yasa to baka buga musu waya ba da daga ga sun yi wannan bawan nan yake cewa maganar bakin kare mutumin da ya je farauta da bakin kare bakin kare annabi ya riga gama hukunci da shi annabi ya hana amfani da bakin kare ce alkalbul aswadu shaitan bakin kare shaitani ne duk inda kaga bakin kare to tabbas aljani ka gani shaitani ya gani da haka kada a yi amfani da shi wasu idan za su yanka rago a karam kallawa sai ce a yanka da sunan ko kanin su ko yayan su ko na a'a ba wai suna cewa a yanka da sunan kamar yadda ake yanka sunan Allah ba a'a an yanka wannan rago na layya na wani ne wannan kuma ba laifi bane kamar yadda manzo Allah ya zo yin yanka alai yace na yanka wannan ne ya Allah nawa da al'ummata yayi bismillah yayi Allahu akbar kuma ya faɗi wannan da haka in za a yanka ko na suna ko na layya ba laifi bane dan in an ambata na waye ne za a yanka din amma ba ana nufin shi sunansa ne ake yanka da shi ba eh na aka ramka Allah Allah ya kara lafiya da ilimi da fahimtar addini Allah ya kara mana gaba da yace maganar hoto ko da ba a ajiye wannan hoton da niyyar bauta ba shi ma haramun ne kwarai da gaske haramun ne daukan hoto a dauke hoto a like shi bai halatta ba bai halatta ba hoton da ya halatta na larura passport ne id card ne aikin maka mutum zai je wurin aiki ne aka ce yayi ko wani maka wannan shine amma kawai mutum ya je zauna ya kwalliya da ke hotonsa alika ya ilaji mai wannan lahi juz kuma annabi ya ce malaikar rahama bai zai shiga ba da haka wanda ma yake da hoto a gidansa to ya sa shi a cikin album ko a boye shi a cikin wani abu malamai sun ce an boye shi a cikin littafi ko wani abu a rufe to wannan malaikar rahama zai shiga amma in dai a rataye yake ba zai shiga ba ko hoton a karkashin gado ya yi ko hoton joy ne ko na sabulu ne ko a jikin kwano na mata ko a kalanda inda ya da hoto wannan haramun ne akwai maganar spika da na manta ban gaya muku ba ko da ke ina sane wancan satin kun san an samu kudin spika biyu muna bukata wajen goma ne da haka mun yi alkawari cewa wannan satin za ka kawo da haka yan agaji sai ku zo ku sake lale sabon neman taimako ku dawo tun daga farko ku bi layi layi don Allah kowa ya bada nasa yau ma mu fafata mu ga nawa za mu samu insha Allah ta'ala da haka kowa ya bar mai goma mai ashirin mai ɗari mai dubu ashirin mai talatin har yanzu alhazan nan namu ba mu ji wani ya motsa ya ce a gaya masa nawa ake sai da sifikun nan zai kawo kwaya biyu ko kwaya uku ba wancan satin mun ce a taho da sifiku a hannu har yanzu ba mu ga ko kwaya ɗaya ba wannan talauci jama'a ina za mu kai shi ne kuma akwai masu hali fa yanzu wani wallahi daga wancan satin zuwa yanzu ya kashe kudin a waya kawai ya kashe kudin sifika guda da haka muna bukata a taimaka lalle a aga zamu game za a samu kai sahu sahu za ka bi ka dawo nan nan duk ba su bayar ba ina yan agajin ne wani malam ka cire ka zagaya kowa ya ci cire su waɗannan mutanen fa su komi sai dai a musu kyauta a zo a yi ta musu wa'azi kurin ba za su ba da kuɗi ba kowa ya bayar a sayo sifiku ina jin ka da tijo ka ba da naka ko? na'am? to ina jin ka da tijo me? tsada ta dame ku ko? to Allah ya yi mana da tijo ai tsadan nan mu ma muna fama da ita gaba ɗaya ai yanzu kan dole yake Najeriya ai ba ma tsada ba ai Allah zai rufa mana asiri jama'a in mun zo sai mu yi addu'a Allah ya yi mana tsadar abubuwa da ake da shi yawwa wannan matar ta ce idan tana yin jinin al'ada tana yawan ciwon mara amma yanzu ba ta jin komai to me ya faru Allah ne ya sauke miki Allah ne ya sauke miki Allah ne ya datar da ke galiban mata suna yin jinin al'ada suna ciwon mara da Allah malam wajibi ne ga wanda yi wa gawa wanka shi ma sai ya yi wanka a'a wankan ba wajibi ba ne hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hafiz ya ruwaito cikin bulugul maram cewa wanda yi wa gawa wanka man ghassala mayitan falyaghtasil amma malaman hadisi masu sharhin hadisin sun ce ba wajibi bane wannan umarnin wa man yata wa man wa man duk kuma wanda ya dauke shi to falyatawadda wanda ya dauki gawa kuma sai ya alwala matar da mijinta ya ya mutu kafin a mijinta ya rasu kafin ta tare tana da gado tana da shi mantun da kace mijinta ai ya aure ta ai an riga an daura aure sannan za ta yi za ta yi za ta yi za ta yi takaba eh wasu malamai sun ce za ta yi wasu malamai sun ce za ta yi takaba wannan ce assalamu alaikum wasu kuma sun faɗi kishiyar haka kenan ko a wannan rubutun nasu ga wannan china ba baya karatu to akwai littafi na manta baka tunatar da ni ba akwai littafi da aka kawo littafin malamin malam abdullahab mai suna tsarabar ma'aurata tsarabar mai ma'aurata mana masu aure akwai tsarabar da aka yi musu tambayoyi da amsa mujalladi guda biyu ne da na farko da na biyu akan koyawar alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu bisa fahimtar magabata na kwarai duk wanda yake sha'awar wannan littafin yake son sa akwai shi an kawo shi a nan masallaci zai iya mallakan sa ta hanyar saya na ɗaya ɗin da na biyu sannan a nan Usman bin Affan ma ana sayar da shi littafin da kuma sauran wuraren sai da littattafai musamman kamar yanzu 'yan mata da za su yi aure ba laifi a ainihin wato a saya musu don su je su yi zaman aure da shi in ka je farashin kaji ni ma ban san nawa ne kudinsa ba da ba a talla a masallaci sanarwa yanzu ma muka yi malam mutum ne ake mutum ne ake bashi tallan kayan kamfani akan farashin dubu biyu ya sayar da wasu daga ciki sannan kuma sai kamfani ya rage masa 500 to malam sauran kayan da ya sayar zai iya amfani da ragowar ko kuma menene hukuncin Allah ya mai da malam gida lafiya akwai wanda ya gane wannan tambayar menene an ba shi dubu biyu yana cikin siyarwa eh bai gama siyarwa ya mayarwa da kamfani kuɗin ba eh sai kuma kamfanin ya rage ɗari biyar a cikin tashin kaya
to na ji ya dawo kuma kayan yanzu an dada su dubu ɗaya da ɗari biyar shi ne ke tambaya yanzu zai ci gaba da siyarwa dubu ɗaya da ɗari biyar na'am sauran dorin to kuma wancan da isar dubu biyu tab zai mayar zai kai mayarwa zai mayarwa zai sai ya mayar ya musu bayani wannan shine yawa yawa da abin da yan kasuwan mu suke yi a kawo musu karbo kayan turawa sai su zo su ce wa bature ba ciniki ba ciniki kayan naira miliyan 100 suka karbo sun sayar da na naira miliyan 70 sai su ce ba ciniki ba ciniki oga dole a rage kudin kayan nan sai ce to shikenan an rage ya zama naira miliyan kamar misalin 90 to kawai duk sauran kayan sai su mai da shi wannan farashin alhalin sun sayar da shi kama ana sayarwa da naira dubu goma goma suka je suka ce wa bature kayan nan baya shiga goma goma ya yi tsada bature ya mai da shi dubu bakwai bakwai wannan wani dan kasuwa ne wanda suke yin abin ya gaya mu bature ya mai da shi dubu bakwai bakwai wannan karin gaba daya sai su ɗebe shi sannan kuma sauran kayan ma ba lalle bane a mai da shi dubu bakwai din sai ci gaba da sai da shi goma goma kurin ya mika wa bature dubu bakwai bakwai haramun ne haramun ne kaga duk kuɗi da ba naka ba baka da yancin da zaka murza su ka ka ɗauki wani abu na riba haka kawai wanda ba naka bane dole sai ka sanar da shi mai kayan shi sa wannan kasuwanci yana da wahalar sha'ani yana da wahalar sha'ani yana buƙatar kuma ku rinka tuntuɓan malamai kuma za mu zo mai bayani dalla-dalla akan wannan gabar insha Allah ba ni ma takardar ko tana ciki ko saboda tana da buƙatar buga misali da bayani in mun samu wata gaba insha Allah sai mu yi bayani akan su za mu dakata na yan uwana saboda ƙurewar lokaci abinda muka faɗa daidai Allah muke roƙo ya ba mu lada da kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ya mana afuwa wassalamu alaikum